نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم وأخفى في وزيف الغرباء في مساجد البادية malam ya ce wa urkhisa an yi rangwame fi mabitul ghuraba'i cikin wato gurin kwana na baƙi waɗanda za su zo garinku kuma ya zamanto garin ba gari ba ne wanda yake akwai ci gaba sosai gari ne wanda kai bai waye ba babu gidajen da aka tanada saboda in baƙi suka zo su su safka a nan to an yi rangwame baƙi su kwana fi masajidil badiyati a masallatai na karkara wanda ba na ƙauye ba saboda babu irin abin da ya shafi fanadik babu otalallika wanda ake kama su haya wanda an gina su ne dama kawai special saboda baƙi in suka zo su ga guraren da za su sauka kwana ɗaya jaka kaza kwana biyu jaka kaza kwana uku jaka kaza kamar yadda a birane ake yi. to ba laifi in ya zamanto ka yi bako gidanka dama ɗaki ɗaya ne amma akwai masallacin unguwarku ba laifi ka tattara mashi kayan shi da sahani da kaza da kaza da ruwa ka kai ka ce to yaje shi can ya kwanta eh ka ce mun haɗu da kai a masallaci da asuba an gane ko to an yi rangwame amma kawai ɗan gari ho ho wanda yana cikin gari baban shi a gari maman shi a gari yan uwan shi a gari ya mai da masallaci gurin kwanan shi wannan bai dace ba sai dai in wata larura ce ta buƙatar da shi zuwa hakan ɗin irin da damuna an yi ruwa ya cinye gidan shi ga baki ɗaya kuma ba shi da wani gida a bayan gari kuma yana tunanin cewa wanda suke da gidaje masu ba da aro suna da walakanci to wanne yana da damar ya je shi ya kwana a masallaci zuwa dan kwana ɗaya biyu uku har zuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare yadda za a yi na'am ولا ينبغي أن يقرأ في الحمام إلا الآيات اليسيرة ولا يكثر malam ya ce wala yanbaghi bai dace ba ga mutum musulmi an ya ƙara'a fil hammam ya dinga karanta alƙur'ani ya dinga karanta waɗansu ayoyi na alƙur'ani a cikin gidan wanka kawai sai ya shiga gidan wanka ya kwaɓe kawai daga hela a dinga jin shi yana ta rera tilawa a ce to wannan salula ce take yi ko kuma akarmakallahu ne ya ce ni ne ce kawai wato a tagardi ce wato tsohuwar zuma ce ta tashi to wannan bai dace ba a cikin banɗaki gidan wanka ya dinga karanta alƙur'ani illal ayatul yasira face dai ayoyi waɗanda suke ‘yan kaɗan wanda ba su taka kara su a karya ba wato ba su wuce ayoyi biyu uku hudu biyar ba irin wannan ba laifi mutum ya karanta amma bai dace ba wala yuksiru ba zai yawaita karanta ayoyi na alkur'ani ba a cikin gidan wanka abinda zai yi ta karantawa zai yi ta karanta wato azkaru ne addu'o'i waɗanda suka tabbata idan mutum zai shiga cikin banɗaki ga abin da yake karantawa ma'aiki alaihi salatu wassalamu in zai shiga yana cewa allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith idan ya gama zai fito daga cikin banɗaki yana cewa gufranaka to kuma an rawaito daga na aisha Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita ta ce kanan nabiyu alaihi salatu wassalam ya kurullaha ala kulli ahyanihi wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a kowane yanayi yake ciki wanda wannan malamai suka ce koda yana cikin wato ban ɗaki to yana ambatan Allah subhanahu wa ta'ala to sai ka yi ƙoƙari abubuwan da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana karantawa na addu'a na neman tsari a lokacin da yake cikin ban ɗaki ka yi ƙoƙari ka kiyaye su ka dinga yin su na'am ويقرأ الراكب والمرتج- والمرتجع والماشي من من قرية إلى قرية malam ya ce arrakibu wanda yake haye a saman abin hawa mutumin da yake haye ne a saman keke ko yana haye ne a saman babur ko a saman mota ko a saman jaki ko a saman doki ko a saman raƙumi ya ƙara'u to ya halitta a gare shi ya yi karatun alƙur'ani ba laifi kana nan daga nan gida za ka tafi can cikin gari ba laifi kai ka yi ta tilawalka ce to tun da dai dama a gidan ma in- ni ɗaya ne zan yi in na tafi yana da tilawul izu biyar bayan magariba bari in fara tun daga yanzu ina saman keke ka bi ta baya kana ta karatun ka kan ka je ka yi izu ɗaya ko ka yi izu ɗaya da rabi ka- ko ka yi izu biyu ka ka rage a kanka ba laifi wal murtaji'u hakanan wanda ya gaji da zama zai iya yin karatu ya halitta a gare shi ya kwan- ya- ya kwanta ya kishin gida ya yi ta karatun alƙur'ani shi ya yi ta rera alƙur'ani shi ma'aiki alaihi salatu wassalamu kamar yadda na na aisha radiyallahu ta'ala ana ha ta faɗa wato ta kasance tana cikin jini na al'ada ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ɗora kanshi a saman cinyata an gane ko ya kwanta ya yi ta karatun alƙur'ani an gane ko to ya halitta mutumin da yake kwance ya yi ta karatun alkur'ani saboda kaya sun kwanta Mm, amma wanda kaya ba su kwanta ba yana zaunan ma da kaka suke karata murantana ya kwanta ba ya ta kwanta ba ita ma na'am walmashi min ƙaryatin ila ƙaryatin hakanan kuma wanda ya tashi daga wata ƙauye zuwa wata ƙauye ko daga wani birni zuwa wani birni ko daga wani gari zuwa wani gari ya halitta ya yi ta rangaɗa tilawashi yana saman moto kawai ga sanyi ya yi ta rangaɗa tilawashi don kale zamanto a mushi a mushi riba biyu ta saburo ga shi shi ya yi ta bugar sanyin kuma babu abin da ya karu da shi to amma in sanyin ma zai buge shi to ya buge shi da dalili ya karanta alkur'ani daga nan ya tashi ne zai tafi zandar yana cikin motar shi shi kadai to kale sa waƙe-waƙe kawai in dai almajiri ne mahaddacin alkur'ani ne to ya halitta a gare shi kawai ya buɗe wata fashi ya diba kala alamu kullaka ko wajen wata wala tujadilu ko wani izum dai wanda ya san ya koma shi cikin dare yana so kuma ya dan nana shi kawai ya ta buga kayan shi yana cikin mota ya huce ya daga mutane hannu a ce kai wani ya samu lahiya eh shi ko yana ta karatun qur'ani shi eh an gane ko ko mutum yana cikin motar shi daga wata unguwa zuwa wata unguwa ya halitta yi tilawar alkur'ani an gane ko al'akmalu shine mutum ya samu guri nitsatse ya zauna yana da alwala ya fuskanci alƙibla ya karanta alkur'ani to amma ba shi yake nuni akan cewa sauran halaye ba bai halitta mutum ya karanta alkur'ani ba an gane ko ya halitta kamar yadda irin su abdullahi dan umar allah ta'ala ya kara yadda da su suke yi idan suka wuto daga madina za su zo su makka ya halitta kai maka dinga karanta alkur'ani ba laifi wannan Mm.
قرأ ذلك للماشي إلى السوق malam ya ce wa yukurahu zalika to an karahanta wato karatun alkur'ani ga mutumin da yake tafafu- tafi a kafafuwan shi wanda zai tafi ila suƙi zuwa kasuwa ta binni makaruhi da mutumin da zai tafi kasuwa ta binni ya dinga karatun alkur'ani kuma cikin kasuwar da zai tafi a kafafun shi ne shi ɗan karkara a haka ma in ka gan shi gane shi kake to barantana kai ka ji shi shi kaɗai yana karatun ƙur'ani ta za ka yi anya kwancin da kake wuri dai to saboda shigar da ya yi ba shiga wuce wanda take ta kamala shigar da ya kawai shiga ce ta 'yan karkara saboda ma'aiki alaihi salatu salamu ya ce man sakanal badiyata jafa duk wanda ya zauna a karkara ya yi zaman shi na dindindin bai taɓa shiga birni ba to sai ka same shi da wauta sai ka same shi da gabanci sai ka same shi da baranci za a gani in zai shigo birni wani lokacin kawal ma ba mai yake sha- yake yake zawa da ita bai shafa mata mai wani lokacin ka ga riga daban wando daban wani lokacin ka ga in ya shigo kawai tahiya daga tahiyar shi ma za a gane shi to da haka mutumin da zai shigo birni ɗan karkara bai dace ba ya ta karatun alkur'ani in dai a ƙafa ne din su saboda tun daga can aka tsinka ya ta za kai wancan da bakin nashi wannan yake ɗagawa yau ku ji ba abin da yake karanta amma kun ga bakin shi yana ɗagawa sai da waye yake hira sai to kusan tai kuna zaune nan wani ya tashi ya shiga cikin nan wancan ya ce wancan ya ce to wancan layya ma ina son je mu gaisa da su to saboda abin da yake amma in dan birni ne zai tafi ƙauye to ba laifi saboda shi dan birni daga an gan shi ma an san dan birni ne ya shigo ya yi wanka ya sa kaya mai kyawu wato kuma yana tafiya a nutse ba faca-faca ba yanzu wani in yana karatun alkur'ani ba wani mummunan zato da za a yi mai na'am فقد قيل إن ذلك للمتعلم باقي أوله wa ƙila to haƙiƙa malamai sun faɗa sun bayar da fatawa suka ce inna zalika wasi'un haƙiƙa yin karatun alƙur'ani ga mutumin da yake ɗan karkara ne zai je shi kasuwa ta binni yana tafiya a ƙafafun shi ya halitta yin hakan ɗin ya halitta lil muta'allimi ga almajiri wanda yake mai neman sani almajiri ne ya je an biya mai rabin sumunin shi na a tutura kuna fi ma hahuna amina to yana ganin wannan a tutura kuna ƙalu a numinu da biyawa ma ya aka karata da ita barantana ka kabarta ya ga in yace zai tafi kasuwan nan ya dawo to zawa zai ya shafa ta ya ji babu ita to babu laifi a hanya in ma a takarda zai rubuto ta in shi kaɗai ne kawai daga buɗewa yana ta karanta kayan shi in ya zo gari ya rufe ya ta karanta kayan shi da baki an gane ku babu laifi ya yi haka nan saboda shi wannan yana da kwai larura wanda ta buƙatar da shi zuwa ga haka nan ɗin na'am ومن قرأ القرآن في سبع فذلك حسن malam ya ce wa man ƙara alƙur'an dukkan wanda ya karance alƙur'ani ya sabke alƙur'ani fi saba'in a cikin kwana bakwai ya zamanto kawai ya mai da karatun alƙur'ani a kowane sati sai ya yi sabka a cikin shi kowane sati sai ya sabke alƙur'ani sai ya yi khatama guda malam ya ce fazalika hasanun to wannan abin da ya yi ya aikata mustahabbi wato saboda magabata na ƙurai wannan shine aikinsu yawancin magabata za ga kowa daga cikinsu wato yana yin takarani subu'u subu'u a duk sati yana sauka guda wannan shine abin da amalu salafi salihi ya kasance wato managarta aktsaruhum managarta shuɗaɗɗu wannan shine abin da suke yi subu'u subu'u duk sati sauka guda na'am وتفهم مع قلة القراءة أفضل malam yace wattafahum amma mutum yayi ta famar ya fahimci abubuwan da alkur'ani yake ɗauke da su na ma'anoni umarni da hani ya san su ga baki ɗaya yayi ta ƙoƙarin neman fahimtar su ma'a qillacil qira'ati tare da ƙaramta karatu ya yi karatun da bai huce izu uku izu hudu ba amma kuma a lokacin da yake karatun yana ta fama ya fahimci abin da alkur'ani yake isarwa na saƙo to ya yi haka nan afdalu shine ya fi min kasiratul kira'a ya fi mutum ya yi izu ashirin amma in aka tambaye shi a ciki da wata aya ya samu tunatarwa da wata aya ya samu ibra da wata aya ya samu galgaduwa ba zai faɗi kowata aya ɗaya ba to ya karanta waɗansu ahzab ‘yan kaɗan ya fi a ce ya kwashi da yawa ya karanta amma kuma ba wani abin da ya tatsirantu da shi a cikin wannan karatun nashi na'am وروي أن النبي صل... أن النبي عليه السلام لم يقرأه في أقل من ثلاث malam ya ce wa ruwuya an rawaito hadisi أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة معيك عليه الصلاة والسلام لم يقرأ القرآن شين لم يقرأه في أقل من ثلاث wato bai sauke alƙur'ani ba a ƙasa da kwana uku wato an rawaito daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato yawancin saukewa alƙur'anin shi da yake yana yin shi ne kwana uku ko sama da kwana uku a amma ba a rawaito ba aka ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya karanta alkur'ani yau izu talatin gobe ya karanta izu talatin ba a rawaito haka daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba an gane ko a al'imamun nawawi cikin attibiyan fi adabi hamalatul qur'an wato ya hakaito abubuwa da dama wanda waɗansu daga cikin magabata suke yi na cewa suna yin wutiri da alkur'ani wato mutum zai yi shafa'i da wutiri raka a ukun nan da aiki da alkur'ani ga baki ɗayan shi a raka da farko daga bakara zawa inna masabilu a raka a ta biyu daga inna masabilu zawa tujadilu a wutiri daga wala tujadilu zuwa ƙasa wato an rawaito daga wajen magabata suna haka kamar yadda ya ce wato haka wannan shine aikin abu ruƙayya tamimu bin ausin dari da waɗansu daga cikin magabata to sai dai malaman hadisi wato sun ci dindiniyar waɗannan maganganun gabaki ɗayansu suka ce saboda in muka ɗauka a dare a yanzu a fara tilawar alƙur'ani izu sittin daidai da tilawa ta mu irin ta gida wanda ba ja ba komai sai alfijir ya keto amma bai huce an saukal ba a fara tun daga farkon dare to kuma ina karatu na sahabbai wanda karatu ne za a yi shi dalla-dalla duk wata aya in aka zo in dai tana ɗauke da roƙo sai an tsaya an yi roƙo duk wata aya in aka zo hucewa ta kanta in dai tana ɗauke da isti'aza sai an nemi tsari daga wannan abu kuma za a ce a sauke alƙur'ani kuma har a shiga wani uzuri bayan mutum ya yi nafilolin shi shafa'i da wuturi raka uku a su ne zai yi wannan zai sauke alkur'ani an gane ko wannan idan kuka lega cikin littafin nashi za ku gani ya kawo su na wa yustahabbu lil musafiri an yaqula inda rukubihi bismillahi allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fi fi ahli malam yace wa yustahabbu lil musafir ana so ga ɗan bulaguro mustahabbi ne ɗan bulaguro an ya ƙula inda rukubihi wato ya dinga faɗar wannan addu'a ɗin a lokacin da zai hau abin hawansa a lokacin da zai hau mota ko a lokacin da zai hau babur ɗinsa ko a lokacin da zai hau jirgi wato ya faɗi wannan addu'ar ya ce bismillahi wato za mu shiga cikin wannan abin hawa da sunan Allah in mota ce in jirgi ne ko za mu hau wannan abin hawa da sunan Allah in mashin ne ko doki ko jaki ko keke ya ce Allahumma anta sahibu fi safar ya Ubangiji kai ne mai kiyayewa bayinka fi safar idan suna cikin bulaguro kai ne mai kiyaye su a cikin halin bulaguro wala khalifatu fil ahal ya ubangiji kuma kai ne kake zamantowa wakilinsu kai ne kake zamantowa halifansu wanda ka maye su fil ahali a cikin iyalin yan bulaguro wato kai ne zaka kiyaye wa dan bulaguro iyalinsa kai ne zaka kula da al'amuransu na'am اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبات المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال malam ya ce wato za ka ci gaba da faɗa lokacin da za ka hau wannan abin hawa ka ce allahumma ya ubangiji inni a'udhu bika haƙiƙa ni ina neman tsari da kai ka kare ni min wa'asa safar daga tsanance-tsanance na bulaguro duk wahalhalu na bulaguro to Allah ka sauwaƙe mu waɗannan wahalhalun. Wa ka'abatil munqalab ya Ubangiji wato ka kare ni daga baƙin ciki na dawowa. Wato idan aka ce ka'abatul munqalab shine ka tafi bulaguro abin da ya kai kan bukata ba ta biya ba ka dawo. Za ka dawo da ɓacin rai. To Allah ka tsare ni daga wannan. ka sa bulaguran nan da zan yi idan na je bukatan nan da zan je don ita Allah subhanahu wa ta'ala ka sa a dace. Wasu ilmanzar fil ahali wal mal ya ubangiji wato ina neman tsarinka daga kare ni ka yi min katanga da mummunar magana fil ahali a cikin iyalina wal mali da dukiya wato in je ni binni in sha miya ja in yi wata ɗaya in dawo in na zo ni in gama tata ta yi wata kurciciya ta rami ga ɗiyana kamar an hudo su daga cikin ruwa irin kamar zakara wanda ruwa ya babban zakara ruwa ya bashi kashi sun yi wani tsamo tsamo amma ni ga ni na yi bulbul har na ɗan yi wani kumci na ɗan wannan to Allah karka sa in yi haka na ko kuma in tarro su su sun yi kyau amma kuma ni kuma din na rame kashi ya hoto daga nan ya shiga ta nan ya huta ta nan to Allah ka sa kal ayi kowace daga ciki su su ƙara kyau ni ma in ƙara kyau na'am
ويقول الراكب إذا استوى على الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين To shikenan.
وإنا إلى ربنا لمنقلبون to bayan mutum ya yi wannan addu'ar shi kenan sai ya kama ya hau saman wannan dabbar to kuma wa ya ƙulun rakibu izastawa ala dabbaci wato mahayi yana faɗar wannan addu'a kuma idan ya daidaita akan abin hawan nashi in ya shiga cikin mota ya je ya samu kujera ya zauna ya ajiye kayan shi ya samu guri dangalgal to kafin ya hudo salular shi yi kira gida ya ce to gashi yanzu mun shiga cikin mota a samu cikin addu'a Allah sauke mu lafiya to ga addu'ar da zai faɗa sai ya gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma daga baya a yi kiran iyalin ya ce subhanallazi sakhara lana hada tsarki ya tabbata ga sarkin da ya hore mana hawa wannan abin hawa ɗin wa ma kunna lahu muqrinina ba mu kasance ba masu ikon tasarrufi ne ga shi wannan abin hawa ɗin za a ga ga maraƙi amma din girman shi wanda a kai tsaye zai iya kashewa mai shi to amma saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi tasarrufin shi wannan maraƙe ɗin a hannun shi wannan bawan nashi za a ga din yadda wannan bawan yake so ya yi da maraƙin haka zai yi da shi in yana so maraƙin wannan in Allah ta'ala bai sa wannan maraƙin ba ya yi biyayya ga shi wannan mai shi ɗin za a ga kai tsaye zai turmushe shi amma za a ga yana mushi biyayya sau da ƙafa ya ɗarma mushi sharat ya lafta mai kaya mai yawa ya kai mushi hakanan shi ma raƙumi raƙumi da aka kenan ba garrama shi shi kawai ko yaro zai ja shi ɗan ƙarami kawai bin shi zai to haka Allah ta'ala ya hore mana su shi ne cewa makon na lahu muƙurinina ba mu kasance ba masu ikon tasarrufi ga su waɗannan abubuwan da muke hawa saboda in za a ƙyale su da ƙarhinsu a ƙyale mu da ƙarhinmu to ba gami sun yi ƙarhinmu wa inna ila rabbina lamunqalibun haƙiƙa mu lalle masu komawa ne zuwa ga ubangijinmu subhanahu wa ta'ala na'am وتكره التجارة إلى أرض العدو وبلد السو- السودان Mm. malam ya ce wa tukurahu tijara an karahanta yin kasuwanci makaruhi ne musulmi ya zamanto harkar shi ta kasuwanci da ƙasa ta musulmi ce ila ardul aduwi zuwa ga ƙasa ta abokanan adawa wa ila baladis sudan hakanan kuma makaruhi ne yin kasuwanci na musulmi zuwa ga ƙasa ta waɗanda suke kafirai an gane ko idan aka ce a sudan a nan ba ana nufin sudan ba wannan kare ka zuwa kana cewa "Ai, duk wanda yake safara zuwa sudan bai dace ba ka ce a ina ka gani ka ce a littafin risala abu zai da haka ya faɗa a a sudan ana ana nufin wato baƙaƙe su ne kafirai kamar yadda allah ya ce yau mata biyar wujuhun وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ba wai Sudan wannan ake nufi ba An- ana nufin ƙasa ta kafirai abokanan adawa su kuma su ne wanda kasancewa waɗannan ba kwa ga maciji da juna da su to bai kamata ba kai kasuwanci zuwa can saboda baka amince wa sharrurrukansu ba shi kuma dukkan gurin da baka amince wa sharrinsa ba bai dace ba ka kai kayanka ka zubar a nan saboda akwai wato ilqa'un nafsi ila tahlika an gane ko me rai zuwa ga hallaka na'am قال النبي عليه السلام السفر قطعة من العذاب
ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce asafaru qita'atun min al'azab wato bulaguro wani yanki ne na azaba bulaguro wani kaso ne daga cikin kasassuka na azaba wanda bawa zai ɗanɗana ya shi idan ka yi bulaguro inda a gidanka sai karfe tara kake tashi na safe to in ka yi bulaguro za ga ba za ka musu wannan barcin ba tun karfe bakwai za ka tashi ka yi kuyo-kuyoto ka shiga cikin wani bargo ka lulluɓa kana danne-dannen salula ka rasa yadda za ka in ya zamanto an ka maka abinci inda a gidanka sai ka shaƙe cikin ka tak to amma saboda yanzu kana bako kana ce kai bakon nan yawan ci gare shi sai ka dan daidaita ka yi ekonomi kai baka ci baka koshi amma abincin kana kana son shi haka na an kawo maka wata tafiyo ka ta sha madara da sukari gashi wannan a gidanka he ladi laraba kake samun ta amma ya sauka can kawai za mu da muka ita ce ruwan shanka na kullum kullum amma haka kawai saboda jin kunyar su kalka shanyi a ce wannan bakon fa sai a hankali ya ka daidaita ka dan sha rabi ko ka kasa uku ma ka sha kashi da sannan kuma a kowane lokaci kana tunanin gida ka kira wani ya ne ni can wajen naku da dama ku wallahi gashi yanzu mun dora fada ce inna lillahi wa inna ilaihi ka raga kaman kai wani fuka-fuki ka tashi ka zo ka an gane ko ko kuma yace kuma ina yanzu yace gashi ne yanzu laraba ce kawai za a fara an kare karatun mu ce za a shiga laraba ce Allahu akbar kawai he tunanin gida ya zo mu shiga baki ɗaya ma garin ya ishe shi an gane ko to wani kaso ne da azawa nana Aisha ta ce wallahi in ba dan annabi ya ce ba asafaru qat'atun min al'azab tace ni da na ce asafaru azabun kulluhu gabaki din shi ma azaba ne eh in ka je in banda tunani da kaza da kaza babu abin da kake yi a can na'am ولا ينبغي أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم منها سفر يوم وليلة فأكثر إلا في حج الفريضة خاصة في قول مالك في رفقة مأمونة shikenan وإن لم يكن معها ذو محرم فذلك لها shikenan kenan da yace as-safaru qita'atun min al-azab wato cikar hadisin shine yamna'u ahadakum ta'amahu wa sharabahu wa nawmahu to a ƙarshe manzon Allah ce fa idza qada ahadukum nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi wato idan kowane ɗaya daga cikinku da ya bulaguro ya je shi bukatun shi suka biya suka biya to ya gaggauta ya dawo wajen iyalinsa walayan baki an tusafir mar'atu bai dace ba bai halitta ba mace ta yi bulaguro safara yaumin wa lailatin fa'aksara bulaguro na yini ɗaya da kwana ɗaya ko sama da wannan ma'a ghairi zi maharamin minha tare da wani zu maharaminta bai halitta ba a gare ta bulaguran da ya kai kwana ɗaya ko sama da kwana ɗaya za a yi kwana uku an ɗauke su su tashi guri kaza za su tafi su yi su tashi bai halitta ba ta tafi ba tare da wani zu maharaminta ba an ɗauke ta aiki an maida ta guri kaza to shi ma mijinta a maida shi can an ɗauke ta gurin aiki an maida ta guri kaza to yayanta ko kananta ko babanta an maida shi can shi ma illa fi hajjil farida face dai a cikin aikin hajji wanda take ta farilla idan aka ce hajjul farida wato bata taɓa yin aikin hajji sai wannan karan Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mata dukiyar da za ta tafi ta yi aikin hajji ko kuma mijinta ya zuba mata ko kuma mahaifinta ko mamarta ko wani ɗan uwanta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya bayan ya shawarci mijin kale da zamanto kawai shi mijin kawai dai ta ya ji labari ma daga gurinta ta ce yanzu jiya ai ka ga wani yanzu ce iya ce to ai mun yi magana da shi ne yau za mu je mu za a yi biza ta za ta fito za mu ta ya ce ina ina ta ce saudiya to yana da dama ce wallahi ba za ta tafi ba an gane ko khasatan fi qawli malikin in banda aikin hajji ta farilla ita kadai a cikin fatawa ta al'imamu malik ita kadai ce al'imamu malik ya halitta mace za ta iya yin bulaguro wanda babu zo muharraminta ita ma kuma fi rufqatin ma'amuna a cikin jama'a abokanan tafiya wanda suke amintattu wanda an yarda da su an gane ko amma kawai a haka ba wani zo muharrami ba wani bulaguro na farilla kawai bulaguro ne na neman duniya a kai mace wani guri ta yi sati ɗaya kwana goma kwana ashirin wata ɗaya wani lokacin wata uku ba tare da wani zuma haramunta ba wannan karya doka ne an gane ko kuma muna da awar cewa muna karantar malikiya amma wannan malikiya ba ta yadda da wannan ba malikiya kawai bulaguro na hajji shi kaɗai ne ta halitta an gane waɗansu daga cikin malamai hata bulaguran na hajjin ma bata halitta ba saboda ita bace alistida'ata shine ya zamanto an samu istida'ar guda biyu in ita ta biya wa kanta to ya zamanto ta biya wa mijinta ko ta biya wa wani yayanta ko wani kananta wanda za su tafi tare da ita an gane in kuma shi wanda ya biya mata wani dan uwanta ne to ya zamanto tare ne za su je da shi ba irin dan uwa bane da babana da babanta uwa ɗaya uba da wannan ba zu muharrami bane an gane wa in lam yakun ma'aha zu mahramin fa zalika laha malam yace wa in lam yakun ma'aha zu mahramin ko da babu wani zu muharrami a tare da ita a wannan aikin hajjin da za ta tafi fa zalika laha to wannan din ya halitta a gare ta alhamdulillah ilmu inda wannan ya ga samu tsaye ya liya mai kawai